أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddar haɗuwanmu a wannan masallaci masjidu al'ansar a cikin karatun littafinmu na fatahun rahimin malikil allam fi ilmi al'aƙa'idi wa tauhidi wal ahlak wal ahkam al-mustanbita min al-Qur'an na babban malami al'allama الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه wannan darra Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na uku a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin biyar ga watan Jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga wata na goma shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar. A darasinmu na biyu wanda ya gabata cikin wannan littafin na mabuɗin jin ƙai gabaki ɗaya sarkin masanin ƙwarai a cikin ilimin aƙida da tauhidi da halaye da hukumce-hukumcen da aka ciro daga alkur'ani mai girma na imam asadi mun tsaya a safaha ta ishirin da bakwai inda muke bayani akan duk ilimi in ne ya kai ilimi ba zai saba ma alkur'ani da hadisi ba amma duk ilimin da ya saba ma alkur'ani da ilimin da ya saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kowane irin ilimi ne wannan shi fa huwa batilun li'anna kullama nafa al-haqq fa huwa batilun dan saboda dukkan abin da ya saba ma gaskiya to banza ne ƙarya ne wa ma halafa sidik fa huwa al-kadhib kuma duk wanda ya saba ma gaskiya to ƙarya ne yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a farkon safaha ta 28 farkon safaha ta 28 شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير محل sharhi ko bayani akan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kyawawa wanda suka zo a cikin Alƙur'ani mai girma ala wajih izaz mala yace a takaice gairu mahil wai wannan takaita da kuma hallo ta hanyar da bata saba ma ka'ida ba nan ta hanyar da shari'a ta yarda da ita mala yake cewa هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل فإن التوحيد يقوي بمعرفة الله ومعرفة الله أصلها معرفة أسماء أسمائه الحسنى وما تشمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك mala yace sanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sanin asma'ullahi husna to wannan shine asali malam yace bari ma shine mafi girman aslolin tauhidi balla ya kuma tauhid bari ma tauhidi bai ya zamantowa tauhidi wala ya cimmu tauhidi ba zai cika ba wala ya ba zai cika ba hatta yambani ala hazal asal har sai an gina shi akan wannan asalin dole ne idan mutum yana so ya karfafa tauhidin shi ya tsere tauhidin shi sai ya san Allah subhanahu wata'ala shi kuma yaya zaka san Allah subhanahu wata'ala abinda zai ƙara taimaka ma ka san shi shine ka san sunaye na Allah subhanahu wata'ala yace fa inna tauhidi dan saboda shi tauhidi yana karfafa ne da sanin Allah subhanahu wata'ala bi ma'rifatillah wa ma'rifatullah shi kuma sanin Allah subhanahu wata'ala asaluha asalin shi ma'rifatu asma'ihi ka san sunaye na Allah subhanahu wata'ala al-husna kyawawa wa ma tashmilu alaihi kuma hallo ka san abin da wa'innan sunayen na Allah subhanahu wa ta'ala suka kumsa, minal ma'ani azima na daga ma'anoni masu girma masu daraja, wata abudu lillahi bizalika kuma hallo ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da wannan. Malam wannan muƙaddimar da akan sharhu asma'ullahi husna. Wa fil hadisi sahih إن لله تسعة وتسعين اسما من أحساها دخل الجنة مالا سيكا وهجة دين قارة قرفة فامن ويوة akan cewa ho mu tashi mu dukufa wajen cewa mun san sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawa, mun san abin da suka kumsa, mun san kuma hallo ma'anoni masu girma wanda suke tare da wannan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ka hadisin fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam ake cewa, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye tasa'in da tara. ko a ce gomiya tara da tara, a wata ruwaya aka ce mi'a illa wahid, ɗari babu ɗaya. Man ahsaha to annabi sallallahu Alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya ƙididdige wannan sunayen, duk wanda ya harrace wannan sunayen shine ahsaha, duk wanda ya harrace su, ya yi imani da su, ya bauta ma Allah da su, ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da su, dakhala aljannata zai shiga aljanna ko ya shiga aljanna hadisi ne ingantacce wanda imam buhari ya rawaito imam muslim ya rawaito ashe sanin sunayen Allah subhanahu wata'ala hanya ce daga cikin hanyoyin da suke kai mutum aljanna dan saboda idan ka san Allah subhanahu wata'ala imanin kafa zai karfafa ita kuma aljanna ba mai shiganta sai wanda ya imani la tadkhulul jannata hatta tu'minu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da aka ce ahsaha malamai suka ce hafizaha wa amana biha wa da Allahu biha ya kiyaye su yayi imani da su wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma hallo ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ko da a ce mutum bai harrace su ba idan mutum ya kiyaye wannan sunayen Allah subhanahu wataala ya san ma'anarsu to ya shiga cikin wannan man ahsaha wa ihsa'uha kuma kididdige su da aka ce man ahsaha shine malam sai kawo wa ihsa'uha tahsilu ma'aniha fil qalb wa imtila'ul qalbi min athari hadhihi al ma'rifa فإن كل اسم له في القلب خادئ لله المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها فنسأله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه وإهساؤها ذاك تكدد دقيسو shine tahsilu ma'ani hafil qalb a samu ma'anonin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ka tattara su a cikin zuciyarka. Duk wanda ya samu sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara ma'anonin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyar shi ɗan aljanna ne. Don saboda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce lalle Allah yana da suna tasa'in da tara, gomiya tara da tara ɗari babu ɗaya wanda ya ƙididdige su, ya tattara ma'anoninsu ya sanya a cikin zuciyar shi kenan. ya kiyaye su ya yi imani da su yake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da su, da aljanna ya shiga aljanna. Wamtila'ul qalbi min asari hadhihi al-ma'rifa kuma hallo zuciya ta cika daga asa tasiri na wa'innan sunayen a same su a cikin zuciyarka, zuciyar bawa. Fa inna kulli ismin lahu fil qalbi al-hadi lillahi almu'min bihi asar dan saboda kowane suna na Allah yana da tasiri da wani hali a cikin zuciya ta bawa cikin zuciyar da ta sallama ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala shine aka ce wala yuhassilu al-abdu fi hadhihi ad-dar wala fi dar al-qarar kuma hallo bawa ba zai taɓa samun wani mafi girman daraja ba a wannan duniya koma bayan Allah. Kai ɗan Adam ba za ka samu wanda ya yi Allah subhanahu wa ta'ala girma ba, ya yi shi daraja a wannan duniya kuma hallo da gidan lafira. Fanasta'alullah ta'ala malam ya ce muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki, an yammunna alaina Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyauta muna roƙon shi ya ba mu alkhairin ma'arifatihi mu san shi, ya bana kyauta da baiwa sanin wa'innan sunayen. Amin. Wa mahabbatihi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu, ya mana baiwa soyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala ta shiga cikin zukatanmu. Wal inabatu ilaihi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa, ya mana kyautai, komawa zuwa gare shi bi ma'ana yawan tuba. ana son mummuni ya zama to mai yawan tuba ne ya ringa jaddada tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan yana sa ya samu kusanci na Allah subhanahu wa ta'ala. Shine malam sai zai fara zano wa'innan sunayen na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka zo a cikin Alƙur'ani mai girma. Malam sai ya fara da Allahu هذا الاسم الجليل الجميل وهو أعظم أسماء الله أسماء الحسنى بل قيل إنه الاسم الأعظم وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بها فيقال الرحمن الرحيم الخالق الرزاق العزيز الحكيم إلى آخرها من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم إلى آخرها مالا سيهارا زانو منا sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawa wanda suka zo a cikin Alƙur'ani mai girma, ya mana bayanin abubuwan da suka kumsa don zuciyarmu ta halarta, don musan ma'anoninsu, don wanda ya san ma'anonin na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani da su, sakamakon shi aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Kuma sanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da zai ƙarfafa ma mutum imani, don saboda gwalgwadon sanin Allahn da kai gwalgwadon imaninka da shi. Malam sai ya fara zanowa yanzu sai ya kawo ismul jalala, suna mai girma, Allahu. Suna ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kanshi da wannan sunan, ya sanya ma kanshi wannan sunan a cikin Alƙur'ani akwai da dama wannan lafazul jalala, don saboda malaman ulumul Qur'an suna cewa an hadi wannan ismul jalala Allahu Allahu wajen dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da bakwai a cikin alkur'ani an ka ƙara hadda lillahi lillahi banda Allahu lillahi lillahi wanda ko wani ya zo tallahi wani ya zo lillahi wanda bai zo ba da Allahu duka ismul jalala in aka tattara malamai suka ce ya kai dubu biyu da ɗari shidda da gomiya tar da tara ismullahi al'azam Allahu daga ciki inda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗi wannan sunan yace shine hu Allahu Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri Allah subhanahu wa ta'ala ce innani ana Allahu lalle ho tabbas fa ni ne Allah inji Allah la ilaha illa ana babu wani abun bautawa bisa cancanta, babu abun bautawa da gaskiya sai ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala, ya ce fa abudi ni, don haka hauka bauta mini, wa aka salata ni zikiri, to kaga wannan na nuni akan cewa annallaha ismun min asma'illahi. Ya ce, hazal ismul jalil, wannan suna mai daraja, aljamil, wannan suna mai kyau, huwa a'zamu asma'il husna shine mafi girman sunayen Allah subhanahu wata'ala kyawawa Allahu Allah kenan bal bari ma kila an ce innahu al-ismul azam shine suna wanda yake kowane suna girma ismul lahil a'zam wa sayati tanbih ala al-ismil azam an qarib insha Allah za a kawo bayani akan me ake nihi da ismullahil azam ba a kusa insha Allah yace wali hadha tudaku jami asma'illahil husna asma'il husna dan haka ake jingina dukkan sunayen Allah subhanahu wata'ala ila hazal ism zuwa ga wannan sunan duk sunan Allah subhanahu wata'ala ana jingina shi zuwa ga wannan sunan wa yusafu biha kuma hannu duka sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ana siffanta su da wannan sunan. Fa yuqalu malan sai kawo misali. A ce Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Aziz, Al-Hakim zuwa ƙarshe. Duka wannan sunayen waye? Kowa sai ba da amsa ce sunayen Allah ne. Sai malam ya ce ai ba a ce ba kuma ba hadi. ka ce Allahu sunan Ar-Rahimu ne, ko ana hodi, ko a ce Allahu sunan Al-Azizu ne, ana hodi, ya ce to he dai ka zayo duka sunayen, Allah Ar-Rahimu ka ce sunan Allah ne, Ar-Rahmanu ka ce sunan Allah ne, Al-Bari sunan Allah ne, As-Samadu sunan Allah ne, Al-Hayyu sunan Allah ne, ya ce amma ba ka ce ba wala yuqalu Allahu min asma'ir Rahman. Ba cewa Allah yana daga cikin sunayen Ar-Rahman. a sai dai dukkan sunayen a jingina musu wannan sunan mai tsada wannan sunan mai daraja mai kyau don shi yasa ake cewa ismullahi al'azam ila akhiriha zuwa ƙarshe anan wannan ma'anar sunan na Allah subhanahu wa ta'ala ko falalai shi babu wani ɗaya sai dai ka waɗi kaɗan fa babu wani ɗaya wanda zai ƙididdige ya iya ƙididdigewa abinda sunan Allahu yake banta da shi kaɗai don girman wannan sunan. Don saboda Allah subhanahu wa ta'ala ai shi ne ƙarshen cika. Allah subhanahu wa ta'ala dukkan godiya ta tabbata a gare shi. Don shi sa malamai suke ce wannan sunan na Allahu, wannan sunan na Allahu. suna mai daraja, suna mai kyawu, suna kyawawa, ba a ambaci wannan sunan ba a lokacin tsoro, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da wannan tsoron. Ba a faɗi ba sunan Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin damuwa, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya warware wannan damuwa. Ba a faɗi sunan Allah ba wannan Allahu a lokacin baƙin ciki, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa. Ba a faɗi ba sunan Allah subhanahu wa ta'ala a ce Allahu, a lokacin da aka shiga cikin kunci, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yalwa. Don shi ya sa, Aisha radiyallahu anha, take cewa annab sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, Iza asaba ahdukum gammun. idan bakin ciki ya samu ɗayanku, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Au karbun, ko kuma damuwa ta samu ɗayanku, karab. Fal ya kul, to ya ce, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu, Allahu so biyu. Rabbi la ushrik bihi shay'a kaga an hudi ismul jalala. Allahu, Allahu, Rabbi la ushrik bihi shay'a duk lokacin da ka shiga kunci damuwa wani susi ya sha maka kai abubuwa sun yi yawa ringame mai ta wannan abu asma'u bintu umais annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ala uallimuki kalimat shin bana sanar da ke wa'insu sunaye ba taqulina hinna indal ghadab indal karab au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki faɗe su lokacin da kike cikin damuwa ko kunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahu Allahu Rabbi la ushrik bihi shay'a Allahu Allahu ubangiji na Allah ubangiji na Allah Rabbi shine ho abun bauta na ubangiji na la ushrik bihi shay'a banna shirka da shi ko kadan shine malamai suka ce an maimaita wannan sunan ne an yi tikrar dan saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala, dan saboda a ƙara siffanta siffa na Ubangiji, dan saboda a gaya ma fa wannan sunan fa shine ismullahi al'azam, shine malamai suka cewa ba a faɗe shi ba, ba a ce Allah ba, wanda ya ce Allah ya shi ken, ba a ce wannan sunan ba, a lokacin da tsoro ya zo, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da wannan tsoron. sai malam yake cewa fa ma'ana Allah kama qala ibn Abbas radiyallahu anhuma zul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم وهو الألوهية أنسى وهو كسكري والألوحية التي هي وصفه الضال عليه لفظ الله كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها فمعنى الله أبن دا أكينيه دا الله كما قال ابن عباس كما يند الصحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم mai fassara alkur'ani ibn Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mi addu'a akan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya ringa gane abubuwa da abubuwan da suke boye a cikin Alkur'ani, annabi ya mai addu'a, ya ce mi ake nihi da Allah, ya ce zul uluhiyya wal ubudiyya shi ne abin da ake nihi da Allah. Zul uluhiyya mai mallakar da bauta, Ubangiji kenan, mai mallakar da bauta, wal ubudiyya kuma hallo shi Ubangiji kuma hallo shi ne ake mai bautarwa. shi ne mai mallakar rabauta kuma hallu shi ne mai bautarwa. Ala halkihi a kan dukkan bayin shi ajma'in kowa da kowa duka. A wannan tafsirin na Ibn Abbas kamar yadda ya zo a cikin Ibn Jarir at-Tabari, Ibn Abbas radiyallahu anhu sai ya hada a wannan tafsirin bainal wasfil muta'alliq billah ya hada siffa wadda ta shahi Allah subhanahu wa ta'ala min hazal ismil karib daga wannan sunan mai karamci, wal uluhiyya ba wa hol uluhiyya ba, wal uluhiyya da kuma siffa ta uluhiyya ita ce siffa ta ubangiji ta mallakar rabota allati hiya wasfuhu wanda wannan siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala addal alaiha lafazu ismullah wanda daga kaji ba Allahu to ka samu al'uluhiyya kenan Allahun yana nihin al'uluhiyya ne kaman modila min fami Allahu da al'uluhiyya kama dalla alal ilm allazi huwa wasfuhu lafazul alim malam sai kawo misali kaman yanda al'ilm ya yi nuni ne akan siffa ta lafazin al'alim suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, al'alim sai al'ilm ya hoto. Wa kama dalla alal izzaci, kamar yadda kuma hallu ɗaukaka da bawaya, allaci hiya wasfuhu lafazu al'aziz, wanda siffarta Allah subhanahu wa ta'ala ake cewa al'aziz. Wa kama dalla alal hikima, kamar yadda alhikima ta yi nuni akan cewa, hiya wasfuhu siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala na lafazin al-hakim. Wa kama dalla ala rahama, kamar yadda ita ar-rahama in an ciro ta ne daga cikin siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahim. Wa gairaha, Ismaila ya ce, da makamantansu min al'asma na daga sunaye, duka an kado kai sunan Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rizqu an ciro shi ne daga ar-razzaq. da sauransu. Addala ala ma kama bizzat min madlul sifatiha da sauran sunaye da ke nuna abin da ya tabbata a cikin zatin shi na daga ma'anonin siffofin shi subhanahu wa ta'ala. Na'am. Ar-Rahma, Ar-Rahma daga Rahim sifface rahim waccan rahman ita wannan ala wazani fa'alan shi kuma rahim ala wazani fa'il duka siffofin guda ne amma in zaka kawo rahman da rahim duka daga rahman amma in zaka gano zaka zaka kawo ar-rahim ne na'am yawa na'am shi tahi zama a am Rahim in ta zamantawa a am shamil. Yawwa, yawwa. Kenan Rahman in karan kanshi yana shiga cikin Ar-Rahim. Na'am, idan shi sa aka kawo Ar-Rahim. Na'am. Fakazalika Allahu huwa zul uluhiyyati wal uluhiyya allati hiya wasfuhu hiya al-wasfu al-azim. الذي استحق أن يكون به إلها بل استحق ألا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه وكذا فكذلك الله حككما لفظنا الله هو ذو الألوهية شين وند أكي بوتا شين أبنجيج شين مملك الربوتا والألوهية كما إتا ألوهية سبة أبنجيجي allati hiya wasfuhu wanda ita ce siffar shi hiya alwasful azim ita ce siffa mai girma allazi istahaqqa an yakuna bihi ila wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta ya kasance da wannan siffan ya kasance abun bauta bal istahaqqa bari ma ya cancanta Allah yusharikuhu fi hadha alwasf alazim musharikun biwajhin min alwujuh wani ya yi kamantacceniya da shi, a'a, wani ba zai yi kamantacceniya da Allah subhanahu wa ta'ala ba akan wannan siffan mai girma na daga kowace huska daga cikin huskoki ta hanyar kowane fanni babu wanda ya isa ya yi musharaka da Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan siffan. Don shi sa Allah subhanahu wa ta'ala in ya kawo, ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kaga ya kori, eh tabbatar ma kanshi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum cikin ayatul kursi. Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi alhayyu rayayye alƙayyum mai tsayuwa da kanshi ya tsaya da kanshi kuma hallu ya tsaya ma wani shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun haka ne kenan babu wanda ya kamata a ce wai ya siffantu da Allah subhanahu wa ta'ala bai isa ba. Wa ausaful uluhiyya iya jami'i ausaful kamal, wannan sunan na Allah subhanahu wa ta'ala da yake da siffofi na Ubangiji ausaful uluhiyya, iya jami'i ausaful kamal su ne dukkan siffofi na kamala wannan sunan ya cancanci. Kowace irin siffa kake so. jingina ta kake da Allah. Wa ausaful jalal kuma hallo wannan sunan na Allah ya kumshi dukkan siffofi na girma ausaful jalal. Wal izma wannan sunan na Allah ya kumshi dukkan siffofi masu daraja. Wal jamal wannan sunan na Allah ya kumshi dukkan siffofi masu kyau. Wa ausafur rahma wannan sunan na Allahu ya ƙumshi dukkan siffofi na rahama na tausayi na jin kai. Walbir wannan sunan na Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙumshi dukkan siffofi na alkhairi na kowane irin nau'in alkhairi. Walkaram wannan sunan na Allahu ya ƙumshi dukkan siffofi na karamci. Wal'imtinan wannan sunan na Allahu ya ƙumshi dukkan wani siffofi na kyauta ko kuma kyautatawa ko kuma baiwa shine al-imtinan fa inna hadhihi sifat hiya allati yastahiqu an yu'laha wa yu'bada li ajaliha fa yu'laha li anna lahu awsaf al-izma wal kibriya wa yu'laha li annahu al-mutafarrid bil qayyumiyyati والربوبية والملك والسلطان ويؤلها لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه ويؤلها لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه كما أن ما سواه مفتقرون إليه على الدوام من جميع الوجوه ما لهيك توا فإن هذه الصفات للي وإن صفوفين هو دمالين يزانو siffofin wannan daraja da kyawu da rahama da alheri da karamci da kyauta to wa'annan siffofin ha hiyallati yastahiqu an yuhla wa yu'bad li ajliha ai dan wannan siffofin ya cancanta a bauta mushi, an yi ula a maida shi Ubangiji, shi ne an yi ula a larabci in za a fassara da hausa. An yi ula daga ila, an yi ula a maida shi ila, a maida shi abin bauta, ya cancanta fa Allah subhanahu wa ta'ala, don darajar shi, don girman shi, don alkhairin shi, don karancin shi, don kyautar shi, ya cancanta a maida shi Ubangiji abin bauta, wa yi ubada kuma hallo ya cancanta a bauta mashi, li ajaliha don wa'innan siffofin. Fa yi ula, ana maida shi Ubangiji ana bauta mashi, li anna lahu ausafal izma don saboda dukkan siffofi masu daraja nashi ne fa. Dukkan siffofi masu daraja na Allah subhanahu wa ta'ala, wal kibriya da dukkan siffofi na girma na Allah subhanahu wa ta'ala ne, wa yi ula kuma ana bauta mishi, li annahu al-mutafarrid bil qayyumiyya dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne al-mutafarrid shi kaɗai ne bai da abokin tarayya Ubangiji wanda ya dogara da kanshi. Allah subhanahu wa ta'ala bai buƙatar kowa bai bukata a wajen kowa a'a shi ya ishi kanshi da kanshi shi kadai ne wanda ya ishi kanshi da kanshi kuma kai kuma baka ishi kanka ba dole sai ka koma hallo zuwa gare shi shine alqayyumiyya alqayyum shi ne aka ce war rububiyya idan saboda ya siffanta da ubangiji wal malik ya siffanta da mulki dukkan mulki nashi ne was sultan da dukkan sarauta ta gaskiya taki ce wa yu'la kuma hallo ana bauta mishi ubangiji ta'ala li'annahu dan saboda shine ha al-mutafarrid wanda ya dayanta ya kadaita bir rahama da rahama shine ar-rahmanu ar-rahim wa isalin ni'am az-zahira wal batina ila jami'i halqihi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne wanda yake isar da ni'imomi wannan ni'imomin bayyanannu ko kuma ni'imomin ɓoyayyu wanda ɗan adam kai ka san su ni'ima ne a gare ka, da wanda baka san su goma barantana ka iya lissafa su. Allah ya mana dukan wannan ni'imomin, akwai wanda mun san su, sai mu ga muna gano ga shi nan muna magana, muna lunhwashi, muna magana muna lunhwashi, muna tahiya, muna ci, muna sha. sai ka ga wani yana likita fa da oxygen ya hita shi kullun da abu a sama hanje shi in talaka ne ba zai iya ba jini yana ta yawo a jikin mu lahiya lau wani sai an je hawa an zub da wancan jinin an sake same wani jinin ba in talaka ne yaya ne kaga wannan duka ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya sanya mana ido muke gani ya sanya mana labba da halshi ya sanya mana hanci hankali da sauransu babban ni'iman kuma Allah ya yi mu muna musulmai ga yanan wa'insu ha annabin wa dangin su ne dan uwansu ne wani jini amma suka mutu a kafirai amma ha aka sabko sura fa ake tsine ma hannaye bi na abi lahabin sun hallaka kuma shi ma ya hallaka dukiyar shi da abin da ya tara bus an hana mishi komai ba kai kuma baka ga ba annabin ha kuma hallo kai imani da Allah kai imani da annabin ha kaga babban ni'ima ce akan Allah subhanahu ta'ala ya so ka da alkhairi yayi ka musulmi to wannan ni'imomin az-zahira wanda dan adam ya san su wal batina da wanda bai san su ba duka Allah subhanahu ta'ala ne yake isar da su ila jami'i halqihi zuwa ga dukkan bayin shi musulmai ne ko kuma kafirai ne kowa yana da wannan ni'ima a kafirin Allah ya mai ni'ima duk kuma abin da kuka gani na ni'imar daga Allah ne ba daga wani bane ba wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka samu na daga ni'ima to daga Allah subhanahu wa ta'ala ne wa yu'la kuma hallo ana bauta mashi shi Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu al-muhit bi kulli shay ilman wa hukman dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muhit bi kulli shay' shi ne yake kewaye da dukkan komi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake kewaye da dukkan komi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa kana Allah bi kulli shay'in muhita a cikin suratul nisa walillahi ma fi samawati wal ard na ga Allah abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai dukkan abin da ke cikin duniya, dukkan abin da ke cikin halitta, dukkan abin da yake cikin sama, da abin da yake cikin ƙasa, to wannan mallaka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala dukkan Allah ne, wa kana Allah kuma Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance bi kulli shay'in muhita ga dukkan komi a kewaye yake da komi ya san komi babu abin da zai ɓoye mai na daga lamurrukan bayan shi ko halittar shi. shi ne wanda ya san ganye wanda ya bushe da wanda bai bushe ba na duniya ga baki daya. Ganyen da ya tsiro da wanda ya kone a ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ne kaɗai ya sani. Da halittun, da duka ga baki daya. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake kewaye da dukkan komi, ilman da ilimin shi, wa hukuman da hukumcin shi, wa hikimatan da hikimar shi, wa ihsanan da kyautatawar shi, wa rahmatan da rahamar shi, wa ƙuduratan da ikon shi, wa izzatan da ƙarfin shi, wa qaharan da galabar shi wa yu'la kuma Allah subhanahu wa ta'ala ana bauta mishi ya tantanta a bauta mishi li'annahu dan saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala al-mutafarrid shine yake banta daya daya bil ganiyil mutlaq da wadata cikakkiya duk wata wadata ragaggaci duk wata wadata ragaggaci a sakan guda ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya amshi to wadata cikakka ta Allah subhanahu wa ta'ala min jami'ul wujuh daga dukkan kuskoki kowane fanni kama anna ma siwahu kaman duk wani wanda ba Allah ba duk abin da ba shi ba Allah subhanahu wa ta'ala muftakirun ilaihi talakka ne mai bukata ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa yi shi alad dawami a koyaushe kuma ba a ce bai kana da bukata gobe baka bukata a kullun kana bukatar Allah subhanahu wataala min jami'il wujuh ta kowane fanni muftakirun ilaihi kai mai bukata ne a wajen Allah subhanahu wataala fi ijadi ba a cikin samar da shi dan adam yana bukatar Allah subhanahu wataala akan samar da shi da akai da babu shi sai aka yi shi wa tadbirihi a cikin tafiyar da lamurrukan shi muftaqirun ilaihi fi imdadihi mai bukata ne a gare shi yayin da ake bashi taimako wa rizqihi da arzikin shi muftaqirun ilaihi fi hajatihi kullaha bawa mai bukata ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkan bukatun shi muftakirun ilaihi fi azamil hajat mai bukata ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan mafi girman bukatoci wa ashaddu daruriyat darurat mai bukata ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan mafi girman bukata kowa da kowa haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ko talakawa ne zuwa ga Allah, ko masu bukata ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu huwal ganiyul hamid Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wadatacce abin gode ma gudadde. Dukkan muna neman bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan komi, ba mu isa mu wadatar da kanmu ba, gwalgwadon kiftawa ido. والله الغني وأنتم الفقراء Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wadatacce, kuma ku ne talakawa ku ne masu bukata a wajen shi. Wahiyar iftiƙaruhu ila ibadatihi wahdahu, wasta'alluhu lahu wahdahu shi ne bukatar shi shi kuma zuwa ga bayin shi, zuwa ibadatuhu wahdahu. a bauta mashi shi kaɗai, a mera shi Ubangiji shi kaɗai, shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a wajen bayan shi, kadda ka yi shirka da shi, kadda ka sanya mai kishiya. فالألوهية تتضمن جميع أسماء الحسنى والصفات العليا وبهذا احتج من قال إن الله هو اسم الأعظم ومنهم من قال إنه الصمد الذي تسمد إليه جميع المخلوقات بحاجتها لكمال سيادته وإزمة وسعة أوصافه ومنهم من قال إن اسم الأعظم هو الحي القيوم لوروده في بعض الأحاديث ولأن هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع أسماء الحسنى والصفات الكاملة فإن الصفات فإن الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته فكملت صفاته وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم لأنه الذي قام بنفسه وقام بغيره من قال إن الله قال فالألوهية فالألوهية shi ta wannan siffa ta uluhiyya tatadammanu jami' asma'il husna ta kumshi dukkan sunayen Allah madaukaka ko masu kyawu kyakkyawa wasifatul ula da siffofi madaukaka wa bihaza da wannan ne ihtajja man qala wai suna na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani a baya in kace Allah kowace siffa tana iya shiga Allahu mai rahaman shine di mai jin kan di shine Allah mai arzutawan di shine Allah mai rayawan shine Allah mai kashewan shine Allah. To dukkan sunayen Allah kyawawa wannan sunan na Allahu ya kumshe su, don shi yasa wanda suka ce Allahu ismullahi al'azam sai suka kawo hujja da wannan hujje. Shi ne suka ce ismullahi al'azam, don shi yasa Allahu ya ɗauki suna ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma. Wa minhum wayansu kuma suka ce, Innahu as-samad sunan ismun lahil azam shine as-samad as-samadu wanda ake nihi da bukata allazi tasmudu ilaihi jami'i mahlukat wanda dukkan halittu ke karkata zuwa gare shi da bukatunsu baki da hori maza da mata wanda aka haifan da wanda ba a haifa ba dabba in da mutum in kowa yana karkata ne yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da bukatun shi yana neman Allah ya biya bukatun shi shine as-samadu bi hajatiha da bukatotin su li kamali sayadatihi dan cikar sarautar shi cikar ikon shi cikar shugabancin shi wa izmatihi da girman shi da darajar shi wasi'atu awsafihi da yalwasifofin shi to kaga amma an kace as-samad in ma heka ko mu dan saboda an kace qul huwallahu as-samad to wane ne as-samad Allahu ka ko mu Allahu ne qul huwallahu ahad Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa minhum man qala hallo daga cikin da ya ce, Inna ismal a'azam da sunan Allah al'azam mafi girma, kuwa alhayyul qayyum shine alhayyul qayyum. Li wurudihi fi ba'd al-ahadith dan saboda ya zo a cikin wa'insu hadisai. Akwai malaman da suka ce alhayyul qayyum shine ismul lahil a'azam. Akwai hadisi ingantacce Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ya kasance tare da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a zamni, kuma hallo sai ga wani namiji nan a gefensu yana yin sallah. Bayan ya yi da sallah sai ya yi addu'a, sai yake cewa, Allahumma, inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta, almannanu, badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. ya hayu ya qayyum wannan ita ce addu'a je ida sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hakika wannan mai yin sallah wannan mai yin roƙon wannan mai yin addu'a ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala bismihil azim da sunan shi mai girma wanda idan an roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sunan Allah subhanahu wa ta'ala yake amsawa idan aka tambaye shi da wannan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yake badawa shi ne alhayu alkayyum. Ya zo su uku a cikin Alkur'ani mai girma, a cikin ayatul kursiyu, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum a cikin surat Ali Imran, Alif Lamim, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum da can cikin suratul Taha, wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum dan kisa malamai suka ce wannan shine ismul lahil azam hallo ya zo a cikin wata addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba madiyar shi Fatima yake cewa ya Fatima shin ba zaki saurari abin da zan miki wasiki da shi ba ki hadi so uku idan kika wayi gari hallo ki hadi da mareci hallo so uku ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagisu aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini malamai suka ce fa mutum ko bai iya azkar ba to yayi kokari a ce wannan hoye makamin shi ne a ce ya karanta so uku da sahi so uku da yamma ya rayayye ya wanda yake tsaye da kan shi wanda bai bukata komi a wajen kowa ya fi ƙarfin kowa wanda dukkan bayu suke da bukata a wajen shi da rahama kacewa da jin kanka ne nike neman agaji nike neman taimako ka gyara min lamurarraka na dukkan su kadda ka bar ni da iyawata kadda ka bar ni da kaina ko da daidai kiftawar ido ne kawa uku da sahi kawa uku da mariki. Idan shi sa wayan suka ce alhayyul qayyum shine ismul lahil azam dan saboda wannan hadisan da suka zo. Wali anna hazaini hazaini al-ismaini kuma dan wayannan sunayen al-azimaini masu girma alhayyul qayyum yatadammanani sun kumshi jami' asma'il husna wa sifatil kamila su ma sun kumshi dukkan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kyawawa da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala cikakku, fa inna siffatar zatiya tarjau ilal hai, don saboda dukkan siffofi na zatan Allah subhanahu wa ta'ala ana mayar da su ne zuwa ga alhayu, suna na alhayu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum allazi kamulat hayatuhu wanda Allah subhanahu wataala shi kadai ne rayuwar shi ta cika in ba shi ba babu mai cikakkar rayuwa kullu man alaiha fan kullu nafsin za'iqatul maut aka ce kullu man alaiha fan sai aka ce ni wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram shine mai cikakkar rayuwa fakamulat sifatuhu sai siffofin su kuma hallo suka cika wa sifatul af'al da duk siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda na aiki ne turjau ila al-qayyum ana mayar da su da sunan al-qayyum ne kenan duk siffat da take nuna zatin Allah subhanahu wa ta'ala kenan ta shiga cikin ismullahi al-hayy kuma hallo duk siffat da take nuna aikin Allah subhanahu wa ta'ala ta shiga cikin alƙayyum wanda yake tsaye da kanshi, wanda yake tsaye a kan lamurrukan da gudanar da tahiyarrukan lamurrukan bayan shi, kulla yaumin huwa fi shan. To dukkan sifatul afa'al ana mayar da su zuwa ga ism ne alƙayyum, don shi sa kaga kamar ism ne na wancan Allah kenan. li'annahu allazi kama bi nafsihi dan saboda shi Allah subhanahu wataala shine ya tashi da kanshi ya tsayi da kanshi wa kama bi ghairihi kuma hallo ya tsaya ma wani shi wanda ba shi ba wa taqarat ilayhi alkainati bi asar bi asriha kuma hallo dukkan halittun shi alkainat suka buƙaci zuwa gare shi bi asriha bi ma'ana bi akmaliha dukkan su gabaki daya suna neman bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila fi ta'ayin al'ismul azam a kwalun ahar, malam ya ce, banda wa'innan maganganun da aka kawo, na akan cewa Allahu ismullahi azam ne, da As-Samadu ismullahi azam ne, da Alhayu da Alkayyum ismullahi azam ne, malam ya ce, hallo akwai wa'insu ha maganganu daban wa'in da ba wa'innan ba. wanda sun kai maganganu ishirin, Imam Suwidi ya haɗa su a wani littafi da ake ce ma Addurrul Munazzim fil Ismil Azam. Sun kai wajen ishirin maganganun sunaye da aka kawo akan wannan. Wa kasiru min ha zahirun da afahu, sai dai daga cikinsu mafi yawa wannan haɗe-haɗen da yi na malam akwai hadisai da ifai da maganganu wanda da ifai ne. والتحقيق أن الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد به اسم معين فإن أسماء الله نوعان ثم زي كاوما مي أكينيه ده اسم الله الأعظم أبنتكي وندا malaman ilimi suka tabbatar da shi da malaman hadisi yace a bincike lalle sunan Allah subhanahu wa ta'ala al'azam mafi girma jinsun la yuradi bihi ismun mu'ayyan jinsi ne ba nihin wani suna na daban da shi yace dukkan kenan malam yana nihin akan cewa duk sunan Allah subhanahu wa ta'ala mafi yawan su asma'illahi duka an su ismul a'azam ne zai raba su gida biyu yace fa inna asma'allahi nau'ani dan saboda sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ana raba su ne farti guda biyu gida biyu akwai premier farti akwai daidain farti ismul awwal wal ism as-sani ahaduhuma kashi na farko ma dalla ala sifatin wahida akwai sunayen da zaka ga suna da siffa guda ne aw siffatai ne ko suna da sunaye siffa guda biyu aw tatadammana awsafan ma'dudan ko kuma suna da siffofi ma masu yawa wannan bangare guda kenan daga cikin sunayen Allah kyawawa na biyu kuma ma dalla ala jami'i ma lillahi min sifatil kamal akwai sunayen da suke nuni akan iskan siffofi na kamala na Allah subhanahu wa ta'ala wannan sunayen sun haɗa su wata tadammanu ma lahu min nu'util azima kuma hallo sun kumshi dukkan siffofi masu daraja masu kyawu fa hazan nau ita to wannan nau'i na biyu huwa al-ismul azam ita suna sunayen Allah al-ismul azam mafi girma lima dalla alaihi min al-ma'ani yace dan abin da ma'anoni suka yi nuni zuwa gare su wa hiya a'zamu ma'ani wa awsaha sune mafi girman ma'anoni kuma hallo mafi yalwan ma'anoni yace fallahu ismul azam kamar yadda aka wadi yace in kana neman ismullahi al-azam to jagaba shine Allah yace wa kazalika as-samad yace as-samad imma ismullahi al-azam ne kai ta roƙon Allah da shi shi ma wa kazalika al-hayyu al-qayyum haka al-hayyu al-qayyum shi ma ismullahi al-azam ne wa kazalika al-hamid haka al-hamid ismullahi al-azam ne wal majid da al-majid wa kazalika al-kabir haka al-kabir wal al-azim haka al-azim wa kazalika al-muhit duka zan mu doke su a gaba haka shi ma al-muhit ismullahi al-azam ne yace wa hadha tahqiq wannan binciken huwa allazi tadullu alaihi tasmiya shine abinda sunan yake ne duka na Allah wa huwa muqtadil hikma shine abinda hikima ma ta tabbatar da shi wa bihi aidan tajma'u al-aqwal as-sahiha kullaha yace a wannan ne da wannan binciken ne ake hada dukkan zance wanda yake da inganci, wallahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani, daga nan ya kamata mu tsaya abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani, Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da arziki tsarkakeke da aiki amshashe. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan mariganyen mu ya yalwata musu a cikin kabarinsu. marasa lahiyar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawa a duniya ya ba mu kyakkyawa a lahira ya kare mu daga azabar wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga mummunan kadara اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته